الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da ci gaba a cikin wannan littafi na al'aqida littafi na daya wanda yau shine darasin mu na biyar muna cikin tauhidul asma was sifat tauhidi da yake mana maganan kadaita Allah a sunaken Allah da kuma sifofinsa sunaken Allah da sifofinsa a kadaita shi a cikin a cikin su to me ake nufi da shi malamai Allah ya musu albarka suka ce huwa al-i'tiqadul jazim shi wannan tauhidin na sunake da sifofin Allah shine ka kudirce na tabbas a cikin zuciyarka bi anna Allah azza wa jalla cewa Allah subhanahu wataala muttasifun bi jami'i sifatil kamal Allah ya sifantu da dukkan sifofi na cika duk wata sifa ta cika ka tabbatar wa Allah subhanahu wataala wannan mun karanta gurin ba wa munazzahun an jami'i sifatin naqs kuma Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga dukkan wata sifa ta tawaya Allah cikakke ne wal imani bi kulli ma wasafa Allah bihi nafsuhu kai imani da duk abin da Allah ya sifanta wa kansa har zuwa ƙarshen nan din nan duk mun yi shi wancan satin to yau abin da zamu tashi ne al farqu baina ma'ani sifatillahi ta'ala wa kayfiyatiha menene bambancin na ma'anar sifofin Allah da kuma kamantacceniyanta mun gane ko menene bambanci tsakanin ma'anar sifan Allah da kuma kama da sifar Allah wannan yana da muhimmanci ko bahaushe yana cewa a menene wani wani kalma ta bahaushe ai wannan babin yake fadanta almuhim dan mun faɗi sifa na abu ko na suna na abu ka gane a kwakwalwarka ka gane ƙarƙashin yaren da aka koya maka to ba shi yake nuna kuma irin wanda ka sanin shi ake nufi ba shi sa malamai suka ce ma'ani sifatillahi ta'ala ma'alumatun lana ma'anonin sifofin Allah ai sanannu ne a gurinmu ma'anar ma'anar sananniya ce a gurinmu liyan Allah ta'ala khataba la bi lisanin arabiyyin mubin domin Allah ya gaya maka wannan sifofin da yaren larabci mabayyani kuma ya ubangiji zai maka magana ya gaya maka abu kuma ya gaya maka abin da baka sani ba ya suna wannan maganar gwaranci maganar Allah kuma ta wuce ka sa ta haka yanzu ni ne zan ce maka idan ka fita ka fita ta kofar kudu don Allah idan baka san kofar kudu ba zan maka magana inna maka maganan abin da baka sani ba kuma ina so ka gane ko ka yi shi ni me ni to kenan ubangiji duk abin da yake gaya mana abu ne da mun san shi mun gane shi amma ya yake ɗari bisa ɗari nan ko mu sani ba wa amara na bi tadabburihi bitadabburi wa fahmi kitabihi alladhi fihi sifatuhu ubangiji ya umarce mu a littafinsa da mu kula da abin da yake gaya mana da mu kula kuma da sifofinsa da shi yake gaya mana Allah shi sa Allah gaya mana Qur'ani yace kitabun shi Qur'ani ne littafi ne anzalnahu da muka saukar muka saukar da shi ilaika ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam mubarakul littafi ne mai albarka me yasa aka saukar muku da shi liyadabbaru ayatihi don ku tsaya ku gane abin da aka faɗa muku a ciki ku lura da su waliyata zakara ulul albab sannan masu hankali kuma su zama wa'azi abin da aka gaya musu wa in kunna duk da cewa mu naqta'u muna da tabbas bi annaha laysat mithlu sifatil makhluqin sifofin da Allah ya gaya mana Qur'ani ba irin namu bane wannan muna tabbas ba irin namu bane amma daga an faɗa za mu gane sai dai kuma mun san ba irin namu bane daga an faɗa Allah yana da kaza mun gane amma ba mu sanya take ba kuma tabbas ma mun san ba irin namu bane tabbas ma mun san ba irin namu bane annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne to dan an ce maka mutum ne sai kai mahaukaci ka dauka iri na ko kuma irin malam sunusi ko irin malam izge sai ka dauki haka in aka ce maka bishiya tana da rai sai ka ce irin rai na bishiya ba ta ci ba ta sha ne tana ci tana sha sai ka ce irin da nake ci yaro jariri baya ci baya sha to ubangiji in ya gaya maka yana da abu shi ya baka labari ga yadda yake amma ba za ka ce iri kaza iri kaza iri kaza ba saboda abin da ya ce maka kaza nasa ne to ya gaya maka don ka san wannan abin ne kuma kai kuma ka san ba irin naka bane ba irin naku bane bai kama da na kowace halitta ba domin shi Allah ba halittarsa aka yi ba shi yayi halitta wa amma kayfiyatu sifatillah wa amma kayfiyatu sifatillah amma yadda sifofin Allah suke fala na alamu ba mu isa mu san su ba ba mu san su ba kama kala imam malik kama yadda imam malik Allah ya gara masa yadda wani dan rudani da yake so ya kawo rudani da yake so ya taba kima da darajar Allah su'ila an kayfiyatul istiwas da aka tambayi imam malik game da al-istiwa ba Allah ya ga mana qur'ani ba ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa istawa irtafa'a wa ala ya ɗaukaka ya wuce duk inda kake tsammani duk girma al'arshin da kuke gani ƙasa da ubangiji yake Allah yana da sama da komai Allah ya gaya mana to da Allah ce mana Allah ya ɗaukaka kan al'arshinsa to fassarar da ya kowa kwakwalwansa ya gane kowa ya gane amma ya yake nan kuma ƙarya mutum yake ba wanda ya san ya yake amma dai ana gaya maka kasan ubangiji yana sama da komai sama da al'arshi sama da kowa ya ɗaukaka akan komai wannan ka sani kuma ka gane ka gane komai ƙasan Allah yake don halittun ubangiji na ƙasan Allah ta amma shi ɗaukakan da ya yake mu sani ba to shi ta da akan tambayi imam malik da ya tashi ba da amsa sai ce alistiwa wa ma'alum ai da Allah ce ar-rahman ala astawa Allah ya daidaita akan al'arshi ko ya daukaka akan al'arshi ai daukaka kan kowa ya santa ma'alum kowa da kowa da yaro da karamin an fara duk ya gane amma wal kayfu majhul yaya ubangijin yayi kuma wannan ba mu sani ba wal imanu bihi wajibun kai imani kuma yadda ya faɗan hakan ne wannan kuma wajibi ne domin shi ya baka labari rashin imani kuma kafirci ne wasu alu an hu bid'a kuma har ka zo kake tambaya yaya Allah yayi istiwa'in sa wannan kuma bid'a ne wannan haramun ne kai tambayan nan yi ba ba yi falistiwa'u ma'lumul ma'ana ita istiwa'i ma'anarta kowa ya sani wa huwa al-ulu shine daukaka fawqa al-arshi a saman al-arshi wal irtifa'u alai da kuma daukaka akan sa wa amma kayfiyatuhu amma yayi fa majhulatun wannan abu ne ɓoyayye ba wanda ya san shi wasu walu an ha bida'a ka tambaya kuma ya yake wannan bida'a ne wa zakara ba'adu sifatin lahi ta'ala ubangiji ya ambata mana wasu daga sifofin Allah subhanahu wa ta'ala kaɗan sifofin Allah suna da yawa lillahi ta'ala sifatun kathiratun Allah yana da sifofi masu yawa min ha a cikinsu akwai alhayatu akwai rayuwa Allah rayayye ne al'ilmu Allah masani ne ya san abin da ke bayyane ya san abin da ke boye al'udratu Allah mai iko ne shi yasa ya halicce mu kuma a cikin wasu sifofin ba za ka fidda wasu sifofin a cikin wasu sifofin ko Allah bai gaya maka ba a wasu ayyukan Allah kai ma za ka iya gano wasu sifofin Allah na dole ne wannan sai ka tabbatar da haka ɗarin ba ku misali guda ɗaya da kanku za ku fito da wasu sifofi wannan na dole ne ko Allah bai faɗa mana ba mun san haka ne yanzu hular kai na ɗin nan ba yinta aka yi ba yinta aka yi ku mutum ne ya yi ta ku to mu faɗi sifofin da wanda ya yi wannan dole sai yana da wannan sifofin sannan a ce yayi wannan kawai yanzu mun ce izgene yayi hulan nan yanzu bari mu zo mu faɗi sifofin da sifofin da yake da ita na daya a na daya eh dauko ilimi mana na farko mana ha'a ilimi ne ya sa ya yi wannan mun samu sifa ɗaya? ehe sifa muke magana duka ajiye wannan ka ajiye hannu da sauransu duka ajiye wannan basira shi ne hikima inda yana da ilimi to yana da hikima kowane mai ilimi ne ke da hikima mutum nawa sun yi mechanical engineering amma ka ba su mota su bata maka yana da hikima sannan yana da mai macece zai eh rayayye ne mara lafiya zai yi mai iko ne kenan yana da kudura a nan kaɗai mun samu sifofi guda hudu yanzu allah da ya halicce mu ba wanda zai halicce ni ni a ce ba shi da ilimi ba wanda zai halicce ni a ce macece ne ba wanda zai halicce ne a ce bai da hikima ba wanda zai halicce ne a ce ba shi da kudura bai da iko ko? to za ka fi da sifofi da yawa a ciki idan aka ce wannan mai iko ne to yana raye ko ba a gaya maka ba rayayye ne in aka ce mai hikima ne to dole ka sai na da ilimi ko to wasu sifofin zaka fitta su cikin wasu sifofi ne to Allah subhanahu wataala shi mai ilimi ne shi mai rayayye ne to sannan sai ka zo mai ji ne mai gani ne mai zance ne sannan ga wata sifan ma da mun fada ba in har mutum da ya wannan hular yana da ilimi yana da hikima yana da iko rayayye ne to tilasta shi aka yi to yana da nufi shine irada ta Allah wa yake saukar da ruwan sama Allah zai saukar baya so eh ko baya so zai mana ruwan sama dan mu muna so ko baya so sai yayi to kenan yana da nufi sai ya nufa sai ya ga dama wannan sai ba ce ta Allah nufi sannan akwai alistiwa Allah ya daukaka alwajahu Allah yana da fiska kamar da ya labarta mana amma Musa ya take ba alyadani Allah yana da hannaye al'ulu Allah madaukaki ne duk bai gaya mana ya suke ba kuma bamu isa mu sani ba bamu isa ba asma'ullahi husna Allah yana da sunake masu kyau sunaken su sun wuce duk inda kake tsammani to dan Allah yana da sunake dan kai tarayya a suna don an hada jama'a da yawa sunansu iri daya ba shi ke nuna duk abinsu iri daya ba ko kuma don hada sunake iri daya masu yawa ba shi ake nuna duka abu daya ba ne ba amma na Allah cikakkiya take duk sunan da aka ba Allah ta cika yanzu kai kana gani Allah ma yana gani to ganin ka irin na Allah ne da na'urarka da tone-tonenka ba za ga abin da ke nan gurin ba ubangiji kuma ya sani kana ji jinka irin na Allah ne kana da hadda da kwakwalwa za ka irin na kwamfuta ne duk akwai bambanci to Allah subhanahu wataala da sunake yana da sifofi amma ba irin namu ba shi sa shi ya gaya mana qur'ani lillahi ta'ala al-asma'u Allah yana da sunake alhusna kyawawa na iya ƙarshe wahiyar kathiratun suna da yawa la na'lamuha la na'lamu la ya'lamu la nu la na'lamu illa ma 'allamana Allah minha ba mu sani ba sai abinda Allah ya sanar da mu mun fada a karatu mu na baya hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san adadin sunaken Allah kuma akwai sunaken Allah da yawa da wasu sun san su shi bai san su ba akwai sunaken Allah da duk duniya ba wanda ya sani sai Allah shi ya san kayansa shi sa na faɗa na ce kuskure ne waɗanda suke cewa sunakin Allah 99 wani Allah ba dai namu ba 99 har na faɗa na ce a nan masallaci sai ka samu wani wanda sunansa ma sun fi ɗari Allah ka ce sunansa 99 shi dai ya baka gara basa ya ce akwai sunake wasu sunake 29 wasu sunake 29 wanda ya haddace su ya tsaya ya yi aiki da su ya ɗabbaga su zai shiga aljanna wasu su nake 99 shi sa shakku sai min Allah ya masa rahama da ya tashi a littafinsa alqawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihil husna ka'idodi ne masu kyau da ya magana kan sunaken Allah da sifofin Allah da ya tashi da ya shiga qur'ani da hadisi sai da ya kawo sunaken Allah da sifofin Allah guda 130 da wani abu iya na qur'ani da sunna iya wanda ya samu ya kawo kenan yasa annabi yake cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙonka da dukkan sunan da naka ne sammaita bihi nafsaka wanda kai ka rada wa kanka aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar a shi a littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanarwa wani daga halittunka ni baka sanar da ni ba an ji annabi ne fa aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kuma ma baka sanar da kowa baka boye shi a ilimin gaibin ga kai Allah ina roƙonka da wannan sunaken an taj'alul qur'an al-azima rabi'a har zuwa ƙarshe sura ka Allah yana da sunake da yawa cikin su sai aka kawo mana Qur'ani huwallahu shine Allah alladhi la ilaha illa huwa wanda bai da abun bauta da gaskiya sai shi shi kadai ne alimul ghaibi shine masanin abu na boye washahadati balle kuma na bayyane to na bayyane na boye ma ya san shi balle na bayyane na boye da na bayyane na sani huwar rahmanu shine mai rahama cikin rahamar Allah ka saba masa ya ɓoye bayan ya ɓoye ya suturta ka bayan ya suturta ka ya yafe maka shine rahimu din gaban rahimu kuma ya maka yafuwa kana ji za ka iya tashi ga sallah ta yi ka ce a barin ƙara minti ai lokacin saura minti biyar barin ƙara minti biyar ɗin nan wajen ƙara minti biyar sai minti ishirin da biyar ta ƙaru shaidan ya yi maka lullubi kana fat assalamu kana bude ido sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kana cewa subhanallah ai zan samu a masallacin kaza ka dau buta ka sa kafa a bandaki assalamu alaikum a ranar ka ji duk sallolin an rasa su tabbas wanda ya haka ya san ganganci yayi ya san ganganci ya yi saura minti biyar ka yi juyi ka ce barin ƙara wani juyi zan ƙara minti in ƙara minti biyar dina sai ka ce ciniki hukai da Allah biyar naka biyar nasa ka tashi saura minti biyar saura minti goma ka aka yanke bacci to ubangiji ka zo ka ce masa dukkan mu mun sani ba ko duk masallacin da ba mu sani ba ina wani ba mu gan shi anan ya zo sallah ba zuciyar mu ta ce ya yi sallah a wancan masallaci ashe ƙarya ne bai ba wani in bai ganshi in ga ganshi anan aka ce ina ma ne ce ba mu yi sallah da shi anan sai ce ai can ba mu yi sallah da shi ba duk zuciyar ku ce akwai masallacin jikin gidan sannan ya yi sallah anan wannan ba sutura ce ta Allah ba Allah ya suturta masa wannan kuskura to muƙaddara kwata-kwata ma bai samu sallar asuba ba me suturan da za mu masa kai mu ce bacci ya masa nauyi wa ya suturta masa ubangiji baka ce Allah ka yafe min rahamarsa kuma ya daga maka kafa wannan duka sifofinsa ne in ka tashi fassara sifofin Allah suna da ban sha'awa huwa alladhi huwa Allah shine dai Allah alladhi la ilaha illa huwa wanda ba abun bautar gaskiya sai shi al-malik mamallakin komai ka Allahu akbar duk wani abu da ka sani Allah ne ya mallaka ubangiji ka mana rufin asiri a cikin mallakarka al-quddus shine tsarkakekke na iya ƙarshe subuhun quddusun kenan assalamu ba shi da aibi kubutacce daga dukkan aibi al-mu'min Allah subhanahu wataala amintacce mai bada aminci al-muhaimin Allah shine kan kowa da komai al-aziz Allah shine mai buwaya na ƙarshe aljabbar duk wani mai ji da shi shi ne bayan ubangiji yake almutakabbir mai isa iya isa sai Allah subhanahu wataala haba isa ta ubangiji subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga wanda yake masa shirka ka dauki wayannan manyan su duken ka ba wani kake jin akwai wani shugaban kasan da in ba shi ba ba abinda za a iya canjawa ba abinda za a iya yi ba haka ba ko akwai gwamnan ko akwai kansilan ko akwai ciyaman din ko wani commissioner of police ko wani shugaban wata ƙasa a duniya wani trump wani waye ka tuna wai akwai wasu wanda super power har kana ganin allah ba zai yi abin da yake so ba sai abin da mutanen suke so ka ji an ce ko wannan yana tare da wani ba yadda ka iya da su to wani kuma yana tare da allah sai mu ga yadda za ka yi sau nawa irin wannan allah ya karya su to allah ka kaɗaita shi ka ce shine mai yin abin da ya ga dama huwallahu alkhaliqu Allah nan dai shine mahalicci albari'u mai kaga almusaw mai kaguwa almusawwir shi yake suranta abin da ya ga dama walau sayyukum fil arhami kayfa yasha lahu alasmaul husna yana da kyawawan sunake yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi abin da ke sama da ƙasa yana suna suna masa tasbihi suna tsarkake shi huwal azizul hakim Allah shine mabuwaye mai hikima atharul imani bi asma'illahi wa sifatihi me result da za ka samu in kai imani da Allah da sifofinsa wani result za ka samu mai manya-manyan sakamako abinda za mu ke samu a jikinmu na ƙarin imani Allah ka yafe mana alal imomini shi mumini wajibi ne a gare shi an yastashira ma'ani asma Allah ta'ala yake jin ma'anan sunan Allah zai da muka fasara yan kaɗan daga sunaken nan muke jin su a cikin imanin mu cewa ba wanda zai ba mu sai Allah ba wanda zai hana mu sai Allah in mun samu shi ne in ba mu samu ba dama ya rubuta akwai hikiman da ya hana mu akwai dalilin da ya sa ya ba mu in muka yi ibada shi ne in muka samu matsala mu koma mu nemi gafaran ubangiji Allah ka gafarta mana wa sifatuhu da sifofinsa fa ya'lamu mutun ya sani anna Allah as-sami'u Allah mai ji ne yasma'u yana jin duk abin da zaka furta ka san akwai hisabi wa anna Allah al-basiru yabsiru yabsiru yabsiruhu kuma ka san Allah mai gani ne kuma yana ganinka da motsinka da komai yana ganinka Allah ka yafe mana shi sa bahaushe galibi in yana maganar sunan Allah kusan sai ka ji ce Allah mun tuba ya kawo sunan Allah sai ce Allah mun tuba in ya kawo sunan Allah sai ce Allah mun tuba domin wani abin sai ga kamar reni ne ga ubangiji ubangiji muna sane da girmanka kai mai girma ne ka wuce duk inda ake tsammani kwabo in za ka ɗaga hannu ka ɗauka ba naka ba yana ganinka wa annan Allah al'alimu Allah masani ne ya san me kai ya alamu halu wa mafi nafsi ka san Allah ya san halinka ya san abin da ke zuciyarka da wanda ka ɓoye da wanda ka bayyana da wanda zuciyar ma take rayawa mu yi ta bahaushe din nan defa Allah mun tuba wa ma fi nafsihi da abin da ke zuciyarka wa anna Allah al-qadir Allah mai iko ne yaqdiru ala kulli shay yana da iko akan komai wa haka za haka kuma zaka dauka fi bakiyati asma'illahi ta'ala wa sifati a duk sunan Allah da sifofin zaka zaka dauka yanzu ka dauki ar-razzaq mai azurtawa wa zai baka azurtin ba Allah ba as-sittir Allah shine mai sitira Allah shine mai sitira wasu suna nan tsirara kai ga kayanka suna nan tsirara kai ga kayanka wasu sun yi irin laifin da kai kake yi kai Allah ya rufa maka su kuma ya tona musu mai sutura ina mahaifanka da suka mutu Allah mai suturtawa ya ba da inda za a je a ɓoye su da bai ba mu hikiman kabari da sauransu ba duk ga wakimu suna ƙasa sai ka zo ka ce ga baban wane yana wari amma Allah ya bamu wannan suturan ma za a dauke shi a kai shi a suturta shi da likafani sutura na abinci a cikin gidanka ba wanda ya san yadda kake samun abinci sutura da kai da iyalanka sutura na rashin mutuncinka kana da ba ka da mutunci amma ubangiji a cikin jama'a duk ya nuna kai mai mutunci ne lalaba babbar sutura ba kenan idan kowa za a fito da tsiyarsa rashin kirkinka a 'yan uwanka rashin kirkinka a iyalanka rashin kirkinka a kaza a kawo shi masallaci amma kana sallah ba wanda ya san kurakurai ba wanda ya sani Allah ya suturta ka to duka irin wannan sunaken kake dauka wai waye maka wannan ne kam ubangiji sai ka gode masa ka gode masa wa huwa yut'imu wala yut'am cikin sifar Allah shi yake ciyar da kai baka ci baka ciyar da shi ba a ciyar da Allah to da Allah ya ciyar da kai baka ce kana zubar da mutunci wajen wasu ba sai ka gode masa Allah ya mana tawfiki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk